وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan biyar shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka suratul araf da yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu tashi akan aya ta 43 fadin Allah 44 kai ko fadin Allah madaukin sarki wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan na'am aramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين
fara bayani dangane da wato ashabul jannati da ashabun nar Allah ya samu cikin yan aljanna ya kubutar da mu daga kuma azabar wuta Allah ya ce a kiyama wanada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna za su kira yan wuta su ce da su an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa ya ku yan wuta muna sanar da ku cewa lalle mu kan mun tarar da abin da ubangijinmu ya mana alkawari gaskiya ne ma wa'adana min sawabi wal janna abin da Allah ya mana alkawari na gidan aljanna gashi mun ganshi abin da ya mana alkawari na lada da zamu samu gashi mun ganshi aikace haqqan ma'ana sidqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa yanzu kuma ‘yan wuta kun samu abin da Ubangijinku ya yi muku alkawari na wutar jahannama cewa gaskiya ne? Kun samu alkawarin da Ubangiji ya muku na azaba cewa duk wanda ya mutu ya yi barna Allah zai sa shi a cikin wuta yanzu kuna cikin wuta shin alkawarin da Allah ya muku ya cika? Kalu na'am, ‘yan wuta za su ce, ‘e kware kuwa, na'am, lallai mun samu, mun kuma tabbatar. Abinda Allah ya mana alkawari na cewa in mun shiga wuta zai mana azaba yau mun gani. Fa'azzana mu'azzinin bainahum wani mai shela zai yi shela, mai kira. zai yi kira a tsakaninsu ‘yan wuta za su ji wannan kira ‘yan aljanna za su ji wannan kira Allah anatullahi ala zalimin a saurara jama'a Allah ya tsine wa zalimi kuwa la'antar Allah ta tabbata ga dukkan azzalumai haka za su yi wannan kira haka za su yi wannan faɗakarwa kuma kowa zai ji waye a zalimi ɗan wuta ɗan aljanna ba da matsala akan wannan la'anta to wannan tozarta bisa tozarta kenan bayan an shiga wutan kuma sai an wulakanta Allah ka tsare mu sai ya ce mai malam الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
wannan azzaluman ba su ne waɗanda ya sudduna an sabilillah masu juyar da mutane dangane da bin hanyar Allah yusrifunan nasa an dinillah wanda kullum burinsu su kawatar da mutane su hana su bin addinin Allah waɗannan su ne aka ce Allah ya tsine musu albarka wa yabghunaha iwajan kullum burinsu su mayar da addinin Allah ya zama a karkace shine iwaj yadlubunaha zaygan wa maila suna kullun neman addinin Allah ya zama ya kauce ya karkace ya zama ja'iran anil haqqi addinin Allah ya zama ya bar gaskiya subhanallahi alazim Abdullahi dan Abbas ce waɗannan kuma su ne waɗanda suke yusalluna li ghairillah har addu'a da suke ba dan Allah suke yi ba wa yu'azzimuna ma lam yu'azzimhu Allah suna girmama abin da Allah bai girmama shi ba kullum burinsu su ga sun jefa karkata da tozarta da wulakanta akan addinin Allah wahum bil akhirati kafirun Allah ce kuma su ne masu kafircewa kiyama lahirar ma kiyamar ma ba su yarda da ita ba kai da kai imani kake ganin ka yarda ka je ta ƙari ta gare ka na'am malam wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم, يب... لم يدخلوها وهم يطمعون الله يجعل بينهما حجاب أتكاني أن الجنة أن وتا أكون شامكي baina ahlil jannati wa baina ahlin nari hijabun shine wata katanga da Allah ya ce a can faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله cikin suratul hadid wa bainahuma hijab Allah ya shimfida wata katanga mai girma a tsakanin wuta da aljanna mana shamaki suka ce makani ne murtafi'i wuri ne madaukaki babba ba karamin wuri ba al-makanul murtafi' وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم سننكم الله تبارك وتعالى yayi wani wuri da ake ce da shi a araf shine tozon la'arafi da ake fada akwai wasu mazaje shine wato rijal Allah ya ajiye wasu mutane suna tozon la'arafi su ba aljanna ba su ba wuta ba malamai sun sabani waɗanda mutane ne waɗannan da suke kan wannan katanga ko suke kan wannan tozon la'arafi huzaifa ibn al-yamani da abdullahi dan abbas suka ce yan tozon la'arafi su ne mutanen da da kyawawan ayyukansu da munanansu suka yi daidai an zo auna su a hisabi aka ga mummunan aikinsu dubu casa'in misali kyakkyawan aikinsu ma dubu casa'in cap cap ba wanda ya fi wani saboda shi zunubi malam ko da kwaya ɗaya ne ya fi lada to ka zama ɗan wuta kwaya ɗaya to ai ranar adalci ne malam a nan a duniya an ce ka yi da yawa ka yi lada da yawa ka nisanci zunubi da yawa to baka ji ba baka yi aiki da shi ba in je kiyama abin da ka shuka shi za ka girbe wanda ya shuka masara zai ga masara ba yadda za ka shuka masara ka ga wake to su ne mutanen da ayyukansu munana da kyawun su kai daidai kyawawan ayyukansu sun hana su shiga aljanna mana ba su da yawan da za su shigar da su aljanna shine suka tsaya suna jiran hukuncin ubangiji da taimakon Allah kuma me Allah zai musu Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yuhasabu an-nasu yawm al-qiyama za a yi wa mutane hisabi jama'a ran tashi al-qiyama faman kanat hasanatuhu akthar min sayyi'ati biwahida dakhala al-janna duk wanda kyakkyawan aikinsa ya fi mummunan aikinsa da ƙwaya ɗaya insha Allah dan aljanna ne mutumin nan in ji wa in ji Abdullahi dan Mas'ud za a yi wa mutane hisabi in aikinka kyakkyawa ya fi mummunan da ƙwaya ɗaya ne to ɗan aljanna ne kai wa man kana sayyi'atu aksara min hasanatihi bi wahidatin dakhala an-nar wanda kuma mummunan aikinsa ya rinjayi kyakkyawan aikinsa da ƙwaya ɗaya to alƙawarin Allah shi ma zai shiga wuta shine dan Mas'ud ya karanta ayan nan da Allah yake cewa man saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون sanda abla dan mas'udi ya sake cewa jama'a mizanin aikin bayi a kiyama sikeli yana iya zamantowa wato mara nauyi da rasa aiki kwaya ɗaya aikin ka aiki ɗaya na kwarai in ka rasa wallahi sai mizanin ka sai ya kar sannan mizanin ka yana iya ƙara nauyi da zunubi da zunubi kwaya ɗaya kwaya ɗaya zunubin nan da kake ganin ba komai bane ba shi ta dalilin sai ka shiga wuta kwaya ɗaya kwaya ɗayan nan watakila ma kallon mace ne kawai ina watakila mace ce ta zo ta gitta a unguwar kawai ka kalle ta Allah kuma bai azurta ka da yin istighfari ba ka tafi da shi sai zama mun maka matsala la ilaha illallah Abdullahi dan Mas'ud yace wa man istawat hasanatu wa sayi'atu kana min ashabil a'raf wanda kyawawan ayyukansa da munanan ayyukansa suka yi tarayya suka zama iri daya to wannan ya zama dan tozon la'arafi wanda muke magana yanzu kenan za a kafar da su a tsayar da su wani lokacin a juya su bangaren aljanna su sha ni'ima su sha ni'ima su sha ni'ima sannan wani lokaci kuma sai a juyo da su bangaren wuta su sha azaba su sha azaba su sha azaba haka za a yi tai musu su ma ba wai Allah ya rasa yadda zai yi da su bane idan aka juya su wajen 'yan aljanna sai su ta kira suna salamun alaikum suna murna kamar za su tsallaka su tafi aljanna su yan tunan larabi salamun alaikum salamun alaikum amma idan aka juyar da fuskar su wajen 'yan wuta sai su rinka kuka suna cewa rabbana la taj'alna ma alqawmiz zalimin ya ubangiji afuwarka muke nema kada ka sanya mu tare da mutane azzalumai ya Allah Allah ya mana afuwa. Ashabul Araf wato za ka cewa suna cikin bakin ciki suna cikin farin ciki, bakin ciki ɗauran, farin ciki kuma waktan akhar wani lokacin cikin farin ciki, wani lokacin cikin ɓacin rai. To shine kuma illar kai ta aikata zunubi da lada 50-50. Hasa akwai 'yan 50-50. ka same shi wajen aikin alheri a gaba in an je wajen shari ma kuma su ne a gaba ƙwarai da gaske wallahi wani za a zo harka ana harkar ibada harkar masallaci harkar da'awa harkar karatu za ga da shi ake komai amma wallahi idan ka kewaya gurin da ake rashin mutunci ko ake shaidanci za ga su ne a gaba ba abin da ya dame shi in an yi magana ce su ma sun san Allah zukatan waɗannan 'yan tozon la'arafi za su zauna suna masu tsammani cewa ko Allah tabaraka ta'ala zai shigar da su gidan aljanna lam yadkhuluha wa hum yatma'un wasu malaman suka ce a'a ashabul a'raf yan tozon la'arafi din nan sune mutanen da suka fita yaƙi ba su nemi izinin iyayensu ba duk wanda ya tafi jihadi ba da izinin babansa ba kaga dai mai tafiya jihadi in yayi mutuwa shahada ko to shi wannan bai zai samu shiga aljannar darak ba rabi wuta rabi aljanna me laifin saboda bai nemi izinin babansa ba haka imam shirahbil ibn sa'ad ya faɗa wasu malaman suka ce a'a su ne mutanen da suka je suka yaƙi saboda Allah amma kuma daman a rayuwarsu suna da matsalar sabawa iyaye mutum ne mai addini mai ibada ya je ya yaƙi saboda Allah aka kashe shi amma kuma yana cike da zunubin ubansa da babansa sai a kyanta su daga wuta ba za a jefa su a jahannama ba saboda sun yi jihadi sai kuma a tsare su a wannan gada a hana su shiga aljanna saboda sun saba wa iyayensu daga ƙarshe dai su ne mutanen ƙarshe da za su shiga aljanna Allah zai ce a bar su dama su shiga imam mujahid ya ce a'a yan tozon la'arafi su ne mutanen da mutumin da yana shiri yana shiri da babansa amma baya shiri da uwarsa ƙasa ana samu wannan ko yana zaman lafiya da baban shi amma mahaifiyarsa ba a ga maciji ko kuma shi da uwarsa kansa a haɗe yana mata biyayya yana mata da'a amma baya bin ubansa a takaice dai ka ce mutumin da ya nemi yardar ɗaya daga cikin iyaye ya watsa kashin ɗaya ya kamata ka sani in ka bi uwa baka bi uba ba akwai matsala in ka bi uba baka bi uwa ba ma akwai matsala dole sai an musu biyayya gaba ke daya dan a cikin su gaba ɗayan su ba wanda isa sanadin kawo ka duniya dole sai da taimakon daya to waɗannan su ne 'yan tozon la'arafi ake ajiye su a wannan wuri a gana musu azaba saboda sun saba wa iyayensu wani bangare a yi musu rahama saboda sun bi iyayensu wani bangare wasu malaman suka ce a'a su ne mutanen da suka mutu a lokacin fatara lokacin da babu annabawa ba manzanni ba a turo musu annabawa da manzanni ba su kuma dai basu canja suka kama wani addini ba wasu kuma suka ce ashabul araf su ne 'ya'yan mushrikai ‘ya'yan mushirkai ‘ya'yan kafirai kun san dangane da jarirai akwai maganganu kamar haka duk yaro jariri karami wanda bai musulunta ba malamai suka ce an yi ijma'i ‘ya'yan jarirai na musulmai suna cikin gidan aljanna to amma ‘ya'yan jarirai na mushirkai wasu suka ce hum taba'un li'aba'ihim za su bi iyayensu ne maza wasu kuma suka ce a za a jarrabe su ne a gwada a gani Allah zai kora su wuta gaba daya ya ce ku je ku shiga wuta wanda ya taurin kai ya ce shi bai zai je ba Allah ya ce to shi kenan shi zai tafi wutan wanda bai taurin kai ba a ce ya dawo shiga aljanna amma da yawa yawan malamai suka ce su ma 'ya'yan jarirai na mushrikai na kafirai su ma 'yan aljanna ne saboda riwayar hadisi da ta zo sahihiya an ga sayyidina Ibrahim alayhi salam manzo Allah ya ganshi a gidan aljanna tare da yara da yawa haka tambaye shi waye yace waɗannan wato ƴaƴan mutane ne na duniya yara ne ƙanana da basu balaga ba to sai malamai suka yi kafa hujja da wannan hadisin cewa to kaga har da ƴaƴan mushrikai din kenan sun ce za a shigar da su aljanna saboda ai su basu kai munzalin takalifi ba basu kai munzalin a ɗora musu nauyi ba su yi kaza ko kasi kaza to basu balaga ba to akwai wasu kuma suka ce su ne ‘yan tozon la'arafi wasu malaman kuma suka faɗi wata magana ga ta nan dai kam sai dai a faɗe ta dai dan dai saboda ilimi ne amma dai an faɗa wai su ‘yan tozon la'arafi ai mutane ne ma masu falala wasu mutane ne masu falala cikin muminai sai aka zaɓo su aka ajiye su a nan su aikinsu su leƙo su ga halin da 'yan wuta suke ciki sannan su leƙa su ga halin da 'yan aljanna suke ciki wai aikin su kenan kaga wannan kam ai malam wa zai yadda ai masa wannan abu ko da ke ba magana yadda a kiyama ko amma dai wannan maganar gaskiya tana bukata a daɗa duba ta kwarai da gaske Allah ce ya rifuna kullan bisimahum kowanne ana gane shi da alamarsa ma'ana ana gane kowannensu daga alamarsa sima dinnan alama ne yani ya arifuna ahlal jannati bi bayadi wujuhihim wa ahlan nari bi sawadi wujuhihim ana gane yan aljanna fuskar su fari ne malam duk dan aljanna a kiyama yana da hasken fuska fari sol dan wuta kuma fuskar sa yadda kaga gawayi baki kirin haka yan wuta suke ba daɗin gani fa daga ganin su kasan suna cikin tashin hankali ne to Allah muke nema ya rangwanta mana ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إن تظل أرافق أن الناس كالليان الجنة سكراسو سوشي أمين شان الله تبت غريكو ياكو يان الجنة لم يدخلوها سورة إن تظل أرافق وساموشي غا الجنة با وهم يطمعون أما دي سنة تطمانم ننقب دي ناس شغا إمام أبو العالية يجي ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بهم Allah bai sa musu tsammanin ba ma sai dan ya girmama su in ma har aka sa ma kana tsammanin zaka samu abu ai ka dace ko ina kuma da a ce suna tsaye a wurin ba sa tsammanin shiga aljanna kwata kwata ai kaga muni ya isa to Allah ya mana afuwa to sai ya ce mai malam
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار Allah ya ce yayin da aka juyar da fuskokin waɗannan 'yan tozalla a rafi ta ɓangaren 'yan wutar jahannama sai su nemi tsari kun ga da an ce in sun kalli yan aljanna sai su ce salamun alaikum ko to yanzu kuma aka ce idan aka juyar da su suka kalli yan wuta bangaren yan wuta sai su ce qalu rabbana la taj'alna ma alqawmiz zalimin ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah kada ka hada mu da waɗannan mutane azzalimai alkafirina fin nar kafirai yan wuta ونادى أصحاب الأعراف رجالا أصحاب الأعراف لنا ذا سكراي وسمذاجي من يمتانين وزماء في الدنيا من أهل النار idan sun leƙa cikin wutar jahannama za su gano wasu mutane jama'a ana magana akan 'yan tozon la'arafi suna kan tozon in suka hango za su ga har cikin wuta idan suka leƙa sai su hango wasu mutanen da sun san su a duniya rijalan ya arifuna hum bisimahum manyan mutane ne masu kuɗi masu hali sun san su da sifofinsu da kamanninsu ƙalu sai su ce da su ma a gana ankum jam'ukum ashe duniyar da kuka tara arzikin da kuka tara bai wadatar da ku da komai ba kun zauna a duniya kun tara kuɗi kun tara 'ya'ya kun tara shaguna da kadara da motoci da ababen hawa kala kala ma aghna ankum jam'ukum wama kuntum tastakbirun da abin da kusance kuna yi na girman kai bai muku amfani ba namun yawanci wanda yake da wadata yana da girman kai sai dai Allah ya kutar da shi ko wadata ko mulki ko sarauta ko ilimi waɗannan abubuwa ne suke taimaka ɗan adam wajen jefa masa girman kai sai ya jefa shi ba dama ne kuma alhalin shi ba kowa ba ne yadda ka ga ajiya ce ake ɗauka a ba mutum ajiya yanzu mutum kawai don an ɗauki mota an bashi ajiya da Allah ajiye mana wannan mota ya zo ya girman kai wa mutane a cikin gwaci ai mu an ba mu ajiyar mota wannan ai hauka ne to kawai shi kenan dan Allah ya ɗauki kuɗi ya baka ya ce rike ka ajiye a wajenka dan duk wanda aka bashi kuɗi ko aka bashi mulki ko aka bashi ilimi ko aka bashi sarauta ai kamar ajiya aka bashi daga karɓan wannan abun kawai sai ka zo kana dagawa kana girman kai wa mutane subhanallah to ƴan cozon la'arafi in suka leƙa wutar jahannama za su hango wasu mutanen da manya ne a duniya sun san su masu hali ma gana an kum jam'ukum za su ce ta yanzu ko ashe dukiya da kuka tara bai wadatar da ku da komai ba girman kan da kuka yi ta yi a duniya ashe bai wadatar da ku da komai ba subhanallah a wata riwaya aka ce za a kira su walid ibn al-mughira in to zalla arafi za su kira misali aka bayar da manyan kafiran makka ga kuɗi ga kafirci ya walid ibn al-mughira ya aba jahal bin hisham ya fulan ya fulan su ta kira sai Allah ya juyar da fuskokinsu take sai su kalli 'yan aljanna idan suka kalli 'yan aljanna sai su ga baki ɗayansu mafi rinjaye alfukara uwar du'afa uwar masakin ne fakirai da da'ifai da miskinai mutanen da ba su da cin yau ballantana na gobe mutanen da suke cikin hali na hasbun Allah wa ni'mal wakil mutanen da in sun zo wuri ma ba san sun zo ba waɗanda watakila ko sallama suka yi ba a amsa musu a inda suke sallama mutanen da in taro ma za a yi ba a gayyatar su saboda ana ganin ba su da amfani kana gidanku da 'yan uwanka kai ne babba wallahi saboda ba ka da kuɗi ko wani abu za a gidan nan sai dai kaga ana yi ba za a gaya ma ba ka zo kai ta faɗa ka ce ina gidan nan ba za a gaya ma ce an ki a gaya ma da me laifin ka saboda baka da kuɗi wallahi amma ka ga yaro ƙarami ƙaninka ne bai kai ya kawo ba tun da shi yake da kuɗi da shi ake mitin tsohuwar ta kuma da ta haife ku ta fi mai da hankali a kansa kai kwa da Allah ya jarrabe ka da talauci gani ake ma me yasa ma ka zo duniyar matsala ne kawai a yanzu a wannan zamanin in za ku yi adalci duk wanda ku ga ana damawa da shi inda ba harkar addini ne ma tsoron Allah ba to kawai yana da wani abu ne yan duniya dai abin da ya dame su wa yake da wani abu shi ake kira ko ɗaurin aure ne an fi damuwa masu kuɗi su je amma kai miskini talakan baka je ma mai amfani ku ba talakawa ba ku da amfani sai wajen jana'iza shine kuna amfanin ku to waɗannan kuma idan aka leƙa aka duba da yardar ubangiji malam su ne kuma za a ga 'yan aljanna da bismillahu wa ni'mal wakil idan suka duba suka juya sai su ga miskine ne su ga fakirai ne na'am bismillah
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
شكرا bayan sun gansu sun kuma gaya musu wannan magana su ce yanzu ashe kudin da kuka tara da abin da kuka mallaka bai wadatar da ku da komai ba sai girman kai shi ma bai wadatar da ku da komai ba a ha'ula illazina aqsamtum la yanalahumullahu bi rahma yanzu waɗannan bayan Allah su ne kuka rantse cewa Allah ba zai ba su rahama ba zai ba su jin ƙayyuwa da a duniya sun yi rantsuwa sun ce manzon Allah da shi da sahabbansa wallahi ba za su shiga aljanna ba ba za su samu rahamar Allah ba su waɗannan must- mustakbirun din masu girman kai din rantsuwa suka yi suka ce wallahi Muhammadu babu shi ba samu jin kai wallahi musulmi babu shi ba samun nasara wallahi musulmi babu samu- ba shi ba samun aljanna to shine yan tozon la'arabin suke gaya musu to waɗannan gasu a aljanna su ne kuka yi ta rantsuwa a duniya su kuka ce la yalanuhumullahu bi rahma cewa Allah ba zai ba su rahamarsa ba halaftum annahum la yadkhuluna aljanna udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun Allah zai ce da su ku shiga aljanna babu bakin ciki a tattare da ku babu tsoro la khawfun alaykum ba ku da tsoro wa la antum tahzanun kuma ba ku da bakin ciki ko ka ce Allah din shine da kansa zai gaya musu ya ce to ba ga waɗannan ba su ne kuka rantse da Allah kuka ce rahamar Allah ba za ta same su ba to gashi sun shiga ni da kaina ina ce musu ku shiga aljanna babu bakin ciki ba bacin rai a tattare da ku Allah samu a cikin su wasu malaman suka ce idan ashabul arafi suka faɗa abin da suka faɗa wa ɗan wuta ɗin nan sai ‘yan wutan su ce da su ai shigar waɗannan aljanna waɗannan sun shiga aljanna to kuma ‘yan tozon larafin ai ba ku shiga aljannar ba ko ba gane ba eh waɗancan sun shiga aljanna amma kuma ai ba ku shiga ba sai su makale ta wannan sai su aibanta su da wannan sai su musu rantsuwa su yan wutar fa za su ce yan tozon larabi wallahi kuma yan wuta ne kuma za a kawo mana ku kwanan nan to mala'iku ashe suna jin su sai mala'iku su ce wasu wannan yan wutar da suka yi rantsuwa cewar yan tozon larabi za su dawo shiga wuta sai su ce a haula illazina aksamtum la yanaluhum Allahu bi rahma ai waɗannan yan tozon la'arafin ku yanzu yan wuta kuke rantsuwa cewa ba za su shiga aljanna ba ba za su samu rahama ba to udkhulul jannata kai yan tozon la'arafi duk ku shiga aljanna la khawfun alaikum wa la antum ta- tahzanuna babu tsoro babu bakin ciki kaga inda yan tozon la'arafi suka samu tsallaka suka shiga aljanna kenan ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة kai. to yanzu kuma ‘yan wuta za su zo da kansu suna kiran ‘yan aljanna. Kai, mala kiyama za a yi abubuwa mala. Mu dai muna fatan Allah Ubangiji ya samu cikin ‘yan aljannan nan. Ai, kwarai da gaske, wanda kana can ana baka labarin mai ake. Kwarai kuwa. ‘Yan wuta za su kira ‘yan aljanna, an afidu alaina min alma. Malam in suka sha wuta, suka sha wuta, suka sha azaba. sai su ce wa 'yan aljanna an afidu alaina min alma ku taimaka mana mana da ruwa saboda malam an ce duk wata ishirwa ko ta biyo bayan ishirwar jahannama da kansu za su rinka cewa ruwa ruwa ruwa afidu alaina min alma ku taimake mu da ruwa au mimma razaqakumullah ko ku taimake mu da duk abin da Allah ya azurta ku da shi an sha wahala makogoro ya bushe sannan kuma malam in ma za a ba su ruwan wasu ko ma an hamiman fa qatta am'a'ahum haka Allah ya ce za a ba su ruwa na zafi wanda suna sha yana tsitsinka hanjinsu shine ruwan yan wuta za su ce ku ba mu ruwa aw su yawa alaina kun ji daɗi yan aljanna ku yalwata mana ku ɗan sauƙaƙa mana ko ku dai ku ɗan bamu wani abu ɗan saura cikin abincin aljanna ku taimake mu da shi Allahu akbar قالوا سيئا الجنة سيئا إن الله حرمهما على الكافرين ويا قولي da ruwa da abincin gidan aljanna Allah ya haramta su ga kafirai du kafiri ba zai sha ruwan aljanna ba duk kafiri bai zai ci abinci aljanna ba inna Allah harrama huma al kafirin Allah ya haramta su ga kafirai ba magana Abdullahi da Abbas yake cewa yayin da 'yan tozon la'arafi Allah ya mai da su gidan aljanna ‘yan wuta ma malam ba sai suka fara sa tsammani ba eh sai aka fara a kaga an kai su ba kawai su ma suka ji a ransu cewa a su ma za su tafi kenan ya suka fara cewa ya rabbi inna lana qarabatun min ahlil janna ya ubangiji ka duba sha'aninmu muna da dangi cikin aljanna wani ya ce ya Allah ina da iyayena aljanna wani ya ce ya Allah ina da kannena aljanna wani ya ce ya Allah ina da yayan ya fendo na da yayan ya kumbo na da yayan ya gwalgwal dina a aljanna wai kaji yanzu za a ce wa Allah muna da dangi a aljanna ya Allah ka dan ba mu dama mu dan kai musu ziyara mana mu je mu gansu mu yi magana ko mu dan gansu mu dawo ma ba ku gane ba ko suna da dangi a aljanna suna da yan uwa aljanna don Allah Allah ya ba su dama su dan fita daga wutan nan su kai musu ziyara su gansu ma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su ce fa'adin lana hatta narahum wa nukallimahum ya Allah kai mana izini mu gansu mu yi musu magana idan suka duba ‘yan uwan nasu suke gidan aljanna suka ga cikin ni'imar da suke ciki a lokacin za su gane lalle suna cikin azaba idan ‘yan uwansu na cikin aljanna suka gansu wallahi malam ba za su gane su ba saboda tsabar sun yi baki sun lalace wuta ta lalata kamar su wato wani ciwo na harkar wutar jihar na malam konewa ake komara a mutu ba a kone kurmus sai kuma Allah ya dada dawo da ran jikin ya dada cika amma kamata canja Abdullahi na basu ce wallahi ƴan uwan nasu na ƴan aljanna idan sun gansu wallahi ba su gane su ba kamar dan uwanka ne wata muguwar jinya an jajjeme shi ko ya fada cikin wani yanayi mara kyau in ka gani sai ka kasa gane shi to haka abin da zai faru kenan amma su ‘yan wutan za su rinka duba ‘yan aljannan suna kiransu da sunansu kaji dan wuce yana yana kulla kiran dan aljanna yana wane dan wane wane dan wane kiran nan da yake masa ji yake zai samu wata rama yanzu wane ba za ka tuna cewa ni kaninka bane yanzu wane ba za ka tuna cewa ni kawunka bane yanzu wane dan ka shiga aljanna shine za ka manta da ni yanzu wane dan Allah ka manta da ni yanzu wane ka manta ni dan uwanka ne mala abin da za su yi ta yi kenan idan suka kira kowa ya kira danginsa su ba dangin naka da kake kira su ba su gane ka ba gani ma yake sharri kake masa kullun ne ma kake ka ka liƙa masa masifa in sun kira su sun kira sai su ce da su afizu alaina min alma dan Allah ku taimaka mana ko ruwan sha ka ji faɗa zuciya suka yi a ba su dama su dan kai musu ziyara su gansu musu magana kawai ta yanzu sun gansu suna cewa ku taimake mu da ruwa ko wani abu da abin da Allah ya baku yan aljanna ta kira su a ina inna Allah harrama huma alal kafirin kafirin Allah ya haramta abincin aljanna ba za a ba arni ba ba za a ba kafiri ba dan wuta a'a malam kaga wulakanci da yan wuta za su kamar shi a kiyama Allah ka raba mu da wuta jama'a ba tarihi muke karantawa ba ba tarihi muke karanta ba ta ka ɗauka ka ce ko ya inganta ko bai inganta ba ƙur'ani muke karanta wallahi mu yi ƙoƙari mu gyara aikinmu yanda Allah Ubangiji zai kubutar da mu kar mu zama 'yan wuta duk abinda mutum zai a duniya astagfirullah ya yi ƙoƙari kada ya zama ɗan wuta ka yi ƙoƙari ka gyara aikinka ka gyara mu'amalarka ka gyara aƙidarka ka gyara tauhidinka ka gyara bin Allah da kake duk ranar da ka wayi gari Allah ya jefa ka a wutar jahannama ka ya sarar rayuwar duniya wallahi sai ka kummace da baka zo duniya ba da Allah bai halicce ka ba wani abu sai ya faru ko shakka babu kamar yadda Qur'ani ya faɗa dole mumini ya gaskata abin da Al-Qur'ani ya faɗa muna da dama har yanzu tunda ban mutu ba wanda yake da matsala tsakaninsa da ubangijinsa ya gyara wanda baya bin Allah ya bi shi wanda yake da zunubi ya nemi afuwar ubangiji wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون waɗannan kafirai da Allah ya ce haramta musu ci ko amfani da abin da ke cikin mutar abin da ke cikin aljanna ga sifarsu ‘yan wuta ne alladina ta kadu dinahum lahuwan wala'iba waɗanda suka riƙe addininsu wasa da wargi ba su yi addini da gaske ba ba su ɗauki addini da gaske ba suna yin addini ne kawai a matsayin ba abin da za su yi akwai waɗanda sun wayi gari addinin musuluncin nan kawai tunda ba abin da za su yi bari su yi shi kawai yana neman kuɗinsu ya fi addininsu a wajensu wallahi wallahi kujerarsa gwamnati ta fi addininsu wallahi bindigar da suke riƙewa wallahi ta fi addininsu a wajensu hular kwano da yake sawa ta fi addininsa siyasarsa ta fi addinin shi kuɗi da yake irgawa harka da yake gudanarwa shine gaba akan addininsa wa yake waiwayan addini yanzu wa yake waiwayan addini Allah ya kawo mu lokacin da ya zamanto riko da addinin ma shine ake ganin masifa yana duk bala'in da ke faruwa ko me sai a juya shi kurin a dora shi akan addini yanzu da nan wani bawan Allah da safe zo yake mun fatawa ma'aikaci ne babba yana aiki a wata jiha cikin jihohin nan na arewa wai wanda ya ba shi haya gida kafiri ne ya ba shi haya gida wani arne wai shine wai ya zo yake tuhumansa wai shi fa bai gane wai me yasa kullum an zo neman sa wai yana masallaci sai ce ah to ranka ya dade ina zan je shi gaskiya baya so a ce kullum sai ya zo a gai a ce yana zuwa masallaci kullum shi daga wurin aiki sai masallaci me yake a masallaci kullum masallaci masallaci wallahi ya kai ga masa gida ne fa ya kama yake haya ya kusan miliyan guda yake barwa shekara wai wanda ya bashi hayan gidan wai yake wai tuhumar sa wai yanzu ana wani abin nan ana ganin mutane masu addini kullum mutum yana zuwa sallah ba yadda da shi ba ana wani ka duba fa in iska suna iskancin sa a gari masu barna suna barna su wai kai da ka kama Allah ka rike ba ruwanka da kowa ya je aiki ka dawo ka je masallaci wai kai yanzu wai kai ne abin tuhuma wai mala ina mutane suke so su je kuma ina ake so akai yanzu lalacewar mu ta kai ga har wai wai wai kana zuwa masallaci wai a ce wai ana binciken ka wai me yasa kullun kake zuwa masallaci a Najeriya a Najeriya kuma a arewa jama'a ku riƙe addinin ku da gaskiya kar ku ɗauke shi da wargi ko wasa duk wanda ya wayi gari yana ga addinin sa yana yin sa ne dan ba abin da zai yaya sara wallahi ka ɗauke shi ne gaba da komai duk abin da ka sani na duniya wallahi ya biyo bayan addinin ka taban in fact wannan ba sai ma an maka wazi akai ba wannan shine shine your priority abin da yafi komai muhimmanci shine yake sama da komai bai kamata ka zo kana bata lokacinka akan wani abu da ba addini ba وغرتهم الحياة الدنيا ودنا متاني suka rudu rayuwar duniya ta rudaye su basu damu da lahira ba kwata kwata fal yawma nansahum Allah ce yau zamu watsa kashin su mu rabu da su mu ma zamu mance da su tunda shedan ya zayyana musu duniya ya sa musu ita ce a gaba to mu ma wallahi yau zamu watsar da su natrukuhum fi nar zamu basu a cikin wuta su shaquna kama nasu liqa a yawmina yawmihim hada kamar yadda suka watsar da suka ki yadda da gamuwa da wannan rana taraku al'amala liqa yawmihim hada suka ki su yi aiki dan su gamu da wannan rana amma kanu bi ayatina yachadun za mu su kuma sakayya mara kyau saboda abin da suka kasance suna yi na ƙaryata ayoyinmu in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Walagarci ina hun bi kitabin, hakika mun zo musu da littafi shine alkur'ani fassalnahu, muka yi musu bayaninsa, fassalnahu bayyannahu, ala ilmin a bisa ilimi, malam duk wanda ya karanta Qur'ani ya san ilimi ne yake magana ba jahilci ba. hudan wa rahma wannan qur'ani ya zama littafi ne mai shiriya sannan kuma littafi ne mai jinƙayi da tausayi liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani hal yanzuruna illa ta'wila yanzu ba abin da suke jira illa ta'wilahu mana hal yantaziruna illa ma ya'ulu ilayhi amruhum fil azabi ba abin da suke jira sai abin da zai jiyo ya juyo musu ya biyo baya na azaba yanzu ba za ku yi aiki da wa'azi ba wato kuna sauraron azaba ce ta zo muku shine ta'awila azaba wa masirun ila nar to yawma ya'ti ta'wiluhu ku tuna ranar da sakamakon zai zo at-ta'wil huna bi ma'anar jaza wa ma yaqulu ilayhi amruhum ranar da sakamako zai zo ranar da al'amarin ku zai koma ga Allah na azaba yaqulu alladhina nasuhu waɗanda suka bar alqur'ani za su ce min qablu قد جاءت رسلنا ربنا بالحق zace lalle manzanninmu manzannin ubangijinmu rusulu rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya a lokacin ne za su faɗi gaskiya i'tarafu hina la yanfa'uhumul i'tiraf za su furici ranar da furici ba zai musu amfani ba fa hallana min shufa'a shin muna da masu ceto su ne fa za su ce ko muna da masu ceto fayashfa'u lana su neman mana ceto a wajen Allah mun yi hasara mun tabe mun bar gaskiya lalle annabawa da manzanni sun yi gaskiya akwai mai ceto da zai neman mana ceto aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ko ku a taimaka mana a dawo da mu duniya wallahi za mu aikata abin da da ba shi muka aikata ba Allah zai ce kar khasiru anfusahum waɗannan mutane sun yi asara ahlaku bil azab za su halaka da azaba wa dhalla anhum ma kanu yaftarun kuma ƙaryar da suke yi tabbatar da su ƙarya ƙarya ƙarya kin bin Allah ƙarya zalunci ƙarya kafirci ƙarya to dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya ya batar da su yau wannan shine sakamakon waɗannan mutane sai Allah ya ce mi
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tubar harshe Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh